بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar talata ne ko? yana gashi ne wuni na tara dare na goma ga wannan wata mai albarka wata ramadan jirama ake sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu da shekara 445 muna fata allah ta'ala ya datar da mu gashi da cikin kaddarawar allah allah ya yassare mana ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka allah ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu yi faɗin abin da yake daidai ya kuma nasantar da mu kuskure idan mun yi Allah ka gafarta mana babu shakka dai muna da cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda jiya mun yada zango akan wannan aya ta 60 nawa 62 yau za mu tashi aya ta 63 ko haka da lissafin to Allah ya samu dace mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin annabin Allah Isa alaihi salam yadda Allah madaukakin sarki ya samar da shi yadda ya Allah madaukakin sarki kuma ya ce kada ku yi mamaki daman an samar da annabi Adam a wani irin tsari wanda ba wannan ba haka irin yadda aka halicci annabi Isa haka annabi Adam ma Allah ya kwatanta tarihi yadda ya halicce shi da ƙasa kuma ya ce ya zama ya zama kuma Allah ya ce a rabin salasu da wani labarin da muke baka kan da kai kwakwanto domin za a samu waɗansu wanda ba su yi zama su ne yahudawa har ma Allah ya ce idan sun nemi jayayya da kai ka ce ku zo a yi tsinuwa a yi mabahala ba ai duk wanda yana tsoron babban hala to ba shi da gaskiya dan duk mai abin fada ai baya fada sai dai ya fada Allah madaukakin sarki ya ainihin gaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam su hutu ai babban hala in sun isa kuma wallahi suka noke saboda ba su da gaskiya kullum ba su da gaskiya haka suke rayuwarsu Allah tabbatar da mu akan gaskiya to Allah madaukakin sarki yace wanda labari ne na gaskiya ba wani wanda ya cancanta awa bauta in ba Allah ba kuma haka yake har abada Allah shine mabwayi kun mai hikima yanzu Allah sai ce fa in tawallau fa in tawallau fa inna Allah alimun bil mufsidin idan ka kira su akan mabahala dama Allah san ba za su zo ba dan matsorata ne kuma sun san ba akan gaskiya ba suke fa in tawallau idan suka juya baya ba su yi imani ba ko ba su yarda ba ko ba su zo ba to fa inna allaha kasan lalle shi ubangiji tabaraka wa ta'ala alimun bil mufsidin masani ne ga dukkan mabannata duk inda suke Allah ta'ala ya san waɗannan yahudawa suna kan banna ne domin suna kiran mutane akan addinin da ba na gaskiya ba addinin bata addinin kafirci ga Allah addinin shirka shi yasa Allah ya san ba za su amsa ba shi yasa Allah ta fa'inta wallau idan suka duya ba an hazihi ila gairihi zuwa ga azo ayi mabahala zuwa ga wannan magana wanda ba wannan ba fa inna allaha alimun bil mufsidin kasa Allah madaukakin sarki shi masani ne ga mabannata wato yana daga cikin adalcin ubangiji tabaraka wataala ranar tashin alkiyama zai saka wa kowa da abin da ya aikata kuma Allah shine mai iko akan haka Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون kasance wasu yahudawa da kiristoci suna bautar abubuwa daban-daban waɗansu suna bautar gumaka waɗansu suna bautar kurwa kurwa ake ko? cross wasu kuma suna bautar abinda suka sassaka da hannunsu wasu suna bautar ɗagutu wasu suna bautar wuta wasu suna bautar mala'iku ubangiji ta'ala sai ce kulka gaya musu ya a hannun kitab ya kuma bauta littafi da yahudawa da kiristoci da duk wani wanda yake da wani abin bauta wanda ba Allah ba Allah ya ce annabi ka gaya musu ta'alau ila kalimatin ku zo mu taru a zuwa wata ɗaya ɗaya da kalma kwara ɗaya wanda duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya zama to sawa'in bainana wa bainakum mu da ku duk ɗaya ne ita kalmar la ilaha illallah mu faɗe ta kuma mu dawwama akan ta mu tsaya akan ta ita kadai mana gaya musu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo mu taru akan wata kalmar da in mun faɗe ta mun yarda da ita to zai zama daidai da daidai muke mu da ku yaya ma'anar kalmar take shine Allah na abu da illallah kada mu bautawa kowa sai Allah mai bautar gunki ya aje mai bautar kuras ya aje mai bautar gumaka kowa duk wani abin da ake bauta a yi watsi da shi in ba Allah ba mu taru akan kalma daya ita kalmatar tauhid kalmatar sawa Allah na abu da illallah kada mu bauta kowa a matsayin abin bauta sai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'an kar kuma muna bautar sa halu mu hada shi da wani mu yi tarayya da shi akan wani abu daban a wajen bautar Allah ce idan sun amsa wannan kira ka ce su zo akan wannan tsari wala yatakiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar wani bangare a wajen mu ya dauki wani sashe a matsayin uwayen gida kuma su zamanto kishiyoyin Allah ne shi yasa a lokacin da manzo Allah ke bayani akan bautar wato yahuda suna bautawa a habarahum wa rubanuhum arbaba min dunillah sun dauke su matsayin alloli suna bauta musu wani mai yahuda ce ya rasulullah ai ba ma bauta musu ba bautar su muke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba sa haramta muku wani abin da Allah ya halatta ce wannan kam suna yi kuna yarda ce kwarai ko muna bi saboda shugabanninmu ne su manyanmu ne sun haramta musu abin da Allah ya halatta sannan ba sa halatta muku wani abin da haramun ne a wajen Allah ya ce wannan kam suna yi ya ce tutulka ibadatahun wannan bautarsu ne ashe duk wani wanda zai zo halatta maka wani abin da haramun ne a wajen Allah in ka bi shi ya zama Allahnka duk wani wanda abinda Allah ya haramta haramun ne yace ma ba komai kai shi halal ne wallahi kana bin shi ya zama ya zama ubangijinka ya zama Allahnka ballantana kuma ya halitta maka haram ko ya haramta maka halal duk ba mai cewa kaza haramun ne a dauke shi a matsayin haram sai Allah da manzansa ba kuma mai halitta abu ya zama halal sai Allah da manzansa in ka kuskura wani ya zo ya halitta maka wani abu ya ce wani abin halal ne sai ka bi ta wani abu ya zama abin wutar ka kar ka dauki abin da zafi ko ma kasa kasa irin abin da aka taza iyaye da kakannu za ga waɗansu a gidansu su akwai wani nau'in naman da ba a ci saboda su a gidansu haram ne ko ba ku san wani ba akwai da ba su cin nama akuya su a gidansu ba a ci sun haramta abinda Allah halatta ko su haramta ba to wanda ya kirkiro musu wani ya zama shi ne abin motarsu wasu kuma akwai irin nau'in wasu kaji da ba sa ci duk waɗannan waɗansu tsari ne na shirka ga ubangiji ta barka ba sai kaji ta sama ba za ka samu a cikin musulmi akwai waɗanda suke da irin wani akida ga abu halal ne a wajen Allah amma su saboda a gidansu ba a ci saboda ka ya haramta wa kashi to a hirkinka wallahi abu ko baka so in dai Allah ya ce halal ne ka bar shi a matsayin shi na halal di yanda kake son abu in dai Allah ya haramta to dauke shi kai haramu ne ko da kana ce ka dauke shi haramu ne ta zo ma da sauki ka san haram ce kake ci tsakaninka da Allah ne wannan iya ga dama sai ya hima ko in ka tuba amma halitta abin da Allah ya haramta to wannan babban aiki ne ga dan adam balle wani ya halitta ba ka bi to ya zama shine ilahinka tunda manzo Allah tambaye shi babu abin da Allah ya haramta suke haramta muku yace wannan akwai kuna abin su yace muna bi babu abin da Allah ya haramta kuma suka haramta duk suna bi yace to tilka ibadatuhum to wannan shine bautar sai shi yasa Allah ya ce ku zo mu tare akan kalmar da idan kowa ya faɗe ta mun zama daya kada bauta kowa sai Allah sannan in ana bautar Allah kada a yi tarayya da wani a wajen Allah ta fuskar ibada wala ya takidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kal wani bangare su rike waɗansu a matsayin kaman Allah su su suke ka musu doka ka alhamdulillah wai da ba ka sanar akwai wasu dokoki guda 16 duk wani constitution da za a sake ba a sauya su saboda su daga faransa suka zo kaga abin kaman wahayi din za zo a zo a ce a sake tsarin mulki ka san an yi mulki kundin mulki mai ruwa biyu ko ka san ko mutum da aka ce mai ruwa biyu na ya ba haukaci ne ba ya da hankali ya zama shashasha kenan mai ruwa biyu to a cikin mai ruwa biyu ba za a fidda waɗannan ka'idodin guda goma sha shida ba su girgan ne sannan in mai ruwa ɗaya ne ma ba a fiddawa kaga ashe duk wanda zai zo da wani tsari wanda ba na Allah ba kuma ku yi riko da shi cewa wannan abin ya zama wajibi ne sai an yi aiki da to wannan ya zama Allah ku ya zama abin bautan ku wayanda sai ka yi wani dokan an yi riko suna a matsayin arbaban uwayen gida ko ba uwayen gida bane ba ta ake su suka rere mu ba su ne uwayen gidanmu su suke mana kaza kuma sun zo da wasu abubuwan da ya saba ma Allah amma an yi riko wannan shine Allah ya ce ka gaya musu wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaban kar wani sashen mu mutane mu riki sashen wasu a matsayin uwayen gida kuma su zama to koma da ba Allah zama to kishiyar Allah suna fara doka da oda muna bi duk wannan daga cikin aqida ya daga cikin imani ya daga cikin tauhidi ya daga cikin tabbatar da kalmar la ilaha illallah Allah ya ce fa in tawallau idan sun juya baya ba su yarda da wannan ka'idar ba to fa qulu ku ce musu ishadu ku shaida bi anna muslimun lalle dai mu mun yarda mun mai kauya sai Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi limatuhajjuna fi ibrahima wama أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ينظر بنجي تعالى يتي يا آل الكتاب يا كوما أبو تالتافي ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى الله ينا ainihin ba da raddi ko yana kyamal yahudawa da kiristoci da suke jayayya da annabi muhammad akan sha'anin annabi ibrahim saboda su a maganganunsu na karyarsu sun ce annabi ibrahim ma yahudanci ya yi su kuma kiristoci suka ce kiristanci ya yi Allah ya ce karya suke maka da
ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki to wannan aya duk tana gaba muna gabatar da ita ne akan cewa Allah karyata su yi da suka ce ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan auna sara wai sai da he dai wanda ya mutu akan addinin yahudanci ko kiristanci ai yanzu bai hudu gare ke duk sallar da kake da karatun alkur'ani wuta zaka ba ka je aljanna ba dan ba yahudanci kai ba haka masu addinin salama ai kun san su ko masu bauta yesu almasihu gani suke kawai su shiga aljanna lan yadkhulul jannata illa man kana hudan ba mai shiga aljanna sai wanda ya mutu a yahudanci au ko kuma nasara akan kiristanci Allah ce ƙarya suke tilka amani wannan ƙaryace ƙaryacen su ne ba su da hujja shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ku ahlul kitabi wai lima tuhaduna fi ibrahima dan me kuke jayayya akan sha'anin annabin Allah Ibrahim kuke cewa shi ma yahudanci ya da kiristanci wa ma unzilatit tawratu wal injilu addinin yahudanci abin ya ka same shi a cikin at-taura ko ba at-taura ba a cikin at-taura addinin kiristanci ina ka same shi al-injila to shi kuma annabi ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dihi ba a saukar da at-taura ba balle injila sai bayan annabi ibrahim ya gama addini ya koma zuwa ga Allah to ya kai kuma ya zo bai hude addinin da ba a yi shi ma kafin shi annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman ya zo duniya ne ya bauta ma Allah akan ne shugaban masu tauhidi ma ya gama ibadar shi akan musulunci ya koma zuwa ga Allah tsawon shekaru masu yawa akai annabi Musa ta ko aka bashi at-Taura tutiyar da kuke alfahari da cewa ku Yahudawa ne kuna cewa kun gaji addinin annabi Musa ne a taura ku da kuke cewa kiristoci da ku annabi Isa bayan Musa ma da tsawon lokaci aka danye shi sannan aka zo mai da Injila to shi kuma annabin Allah Ibrahim an yi ga an yi shi ya dade da barin duniya wa ma unzilatul tauratu ba sakar da at-taura ba wal injilu ballantara injila illa min badi sai ba ya bar duniya ba to ya kai kuma ya zama bai hude balle kirista kaga babu hujja ko babu hujja a cikin maganganun su Allah ya ce afala taqilun wai ku ba ku hankalta ne ba ku hankalta mutumin da aka yi shi wajen shekara 50 da ta wuce akalla misali yanzu kuma wani ya zo ya asasa wani tsari sabo kuma sai a ce wai wani ma da ya mutu shi ma wannan tsarin ya kuma tsarin an yarda yanzu ne ya fara ai kaga abin akwai tufka da warwara ko babu akwai tufka da warwara addinin kirista ya faru ne a zamanin annabi isa addinin yahudanci sun ce sun gaje shi ne ga annabi musa annabin allah ibrahim ya rade da barin duniya ta ko aka yi musa da isa to ya aka yi kuma yayi addinin su hujja gamsassa a wajen allah qul lillahi hujjatul baligha shi ne Allah ta'ala ce me yasa kuke jayayya da annabi Muhammadu akan sha'anin Ibrahim shi fa annabin Allah Ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dihi ba saukar da at-taura balle da jila sai ba ya bar duniya Allah ce wai ba za ku zamanto masu hankali akan abin da kuke faɗi ba sai Allah ta'ala ya ce musu ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm falimatu تحجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبنجي تعالى ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما, فيما لكم به علم يزكوا وإنسان يهود لكريتوتي hajjarcin ku ne kuke jayayya fi ma lakum bihi akan abin da ba ku da ilimi akan shi ya ga kuke jayayya akan abin da ba ku sani ba falima tuhajuna fi ma laysa lakum bi ilm dan me kuke jayayya akan abin da baku da ilimin shi a cikin littafin baku da tarihin annabin Allah Ibrahim a cikin littafin ku balantana ku jayayya akan shi babu shi a taura babu shi a linjila ba saukar da a taura linjila sai bayan ya bar duniya ma dan me kuke jayayya akan abin da baku da ilimi inji Allah wallahu ya alamu Allah shi yake da sani shi yasa ya aikowa manzon Allah yadda magana take daidai wa antum la ta'lamun ko kun ku san komai ba sai gure-gure kawai da alfani ai shine za ga mutum yayi riko da galgajanci abinda yake kai babu nassin alqur'ani abinda yake kai babu nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da ganin shi yake da gaskiya kai da kai riko da alqur'ani da hadisi kai bai hudu da bada shi zakai kai ne bacacci kuma ina alfani ta baba malam wani ma akan wani ya mutu akan wannan hanyar ya mutu kuma malam wani wali ne askawa yake ai ka san dai shedan ne ko kai ga mutum da aska ai ka taba ji an ka tarihi annabi ya aska da ya mutu sai na abuka fa yana askawa da ka je kabarin shi akwai fitila yanzu ko babu in ba kawai za a ga rudum inda ana kufur irin na kasan mu da ka shiga za a ga rudum sai ka aska cocila annabi sayyidina umar fa sayyidina usman sayyidina ali akwai waliyan duniya sama da wa'annan bayan manzo Allah ya kai musu amma sai ga wani mutum ya mutu shaidani ne ana kiran shi da babban malami ne wa in ya nuna maka yatsa ba sai ka makamce ko ka mutu kuma a ce wali ne cikakken matsahi ne tsahi ne ya yi ta yi wanda in ka taba shi nan cikin ka zai kumbura ka mutu amma sai a ce wali ne kuma shi ke kan dade ta wani aƙida ce ta yahudu ana jayayya akan abin da babu ilimi a kai sha'anin allah abu ne wanda yake da hujja amma idan aka ce ba hujja kawai mun gada iyaye da kakannu malawa da maka a wannan an koma kenan aƙidar yahudanci wanda ita ce babu hujja ake yi duk maganganunsu ba hujja sun ce annabin allah ibrahim yahudanci ya yi da kiristanci shi kuma bayan shi ma da dadewa aka yi yahudancin da kiristanci haka suna magana akan abin da ba su da ilimi kenan da haka Allah shi ne mafi sanin abin da ya faru ku ba ku da sani shi yasa Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah ga yadda magana take ma kana Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin ubangiji ta'ala ce ma kana Ibrahim yahudiyan annabin Allah Ibrahim bai yahudanci ba shi ba bai yahude bane ba wala nasaraniya kuma bai yi kiristanci shi ba kirista ba ne ba eh da haka shugaban masu tauhidi ne addinin annabi muhammad yayi shi yasa manzo Allah ma kace fadda bi millata ibrahima hanifan ka bi tafarkin annabi ibrahim shine mai kyakkyan tafarkin da bai karkata zuwa ga yahudanci ko kiristanci ba eh shi musulunci yayi هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ubangiji ta'ala yace wannan addinin na annabin Allah Ibrahim addinin annabi Muhammad shine addinin da Allah ya radawa masu shi musulmi tun a zamanin annabi Ibrahim masu addinin musulunci sunan su musulmi wa fi hadha kuma a cikin wannan al'umma ma idan kai dai har kana cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunanka sunanka musulmi Allah haka ya ambace mu a wannan al'umma haka ya sa masu irin wannan addinin al'umma baya da haka shi annabi ibrahim bai yahudanci ba lai kiristanci walakin kana hanifan shi mai mai kyakken addini bai karkata zuwa ga shirka ba su kuma kiristoci suna shirka yahudawa suna shirka amma shi mai kyakken addini yayi musulman kuma musulmi ne shi musulunci yayi wa ma kana min mushrikin kun bai zama daga cikin masu bautar abubuwa da shirka ga Allah ba sai Allah ta'ala ya ce inna awlan nasi bi ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin yanzu Allah ta'ala yana bada kariya ga manzon Allah da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina aulan nasi bi ibrahim in akwai wanda ya fi cancanta a cikin mutane a kwatanta shi da addinin annabi ibrahim to lillazi na taba'u sai wanda ya bi annabi ibrahim waye ba annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda an ce fatta bi millata ibrahim hanifan ya bi ko bai bi ba to in akwai mafi cancantar wanda ya kamata a ce shi ne yake addini na annabin Allah Ibrahim to wannan wanda ya bi shi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba su gane sai Allah ce wa hadhan nabiyyu karara kenan eh da wannan annabi in ba gane waye bi shi ba shine da wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tsaya da aka ce walladina amanu da mu kenan ko eh mun da mu wala ba mai imani ba in akwai wanda ya fi cancanta a kwatanta shi da annabi ibrahim a ce addininsa addinin annabi ibrahim ya yi to shi ne annabi muhammadu da al'ummarsa wanda suka imani yasa allah ce wanda ya bi shi wa hazan nabiyu da wannan annabi wallazi na amanu da wanda suka imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce wallahu waliyyul mu'minin allah ta'ala shi ke jibantar al'amarin masu imani allah ka jibanci lamarin mu sai allah ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudhillunakum wama yudhilluna illa anfusahum wama yash'urun shikenan ubangiji yace ku saurara ku ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wadar ta'ifatun min ahlil kitabi dayawa daga yahudawa da kiristoci su ne ahlil kitabi ko dayawa daga cikin su Allah yace sun yi guri law yudhillunakum ina ma su batar da ku wannan shine gurinsu shi bukatarsu shine babban matsayin da suke kai tun na farko har na yanzu din da ya bai hude idan ya haɗu da musulmi to cizi ya tsaya ke yaya zai yi samu ya halakar da shi ya karkatar da shi daga addinin musulunci haka kiristoci shine gurinsu shi yasa suke amfani da dukiya suke amfani da hanyoyi iri-iri suke amfani da mulki suke amfani da wasu duk gashi nan yanzu ka diba da mu wannan kasar da muke ta kai kasa ce wanda fayi layik ce ko me ma dan layik ha yanzu da Allah ka zo ka tar da mutum ana maganar kai kace ayi abin da yake da rinjaye ba su suka ci ai demokradiya ba demokradiya ba rinjaye ake bi ba kuma ka tar da mutane wani yana da kuri'a ɗari ba ɗaya kuma wani yana da ɗaya kuma ka ce wai duka su zama ɗaya a gwamnatin a raba gwamnatin iri da farti biyu ne wannan sai ya samu kuri'a ɗaya wannan kuma sai ya samu ɗari ba ɗaya sai ka ce a yi gwamnatin gamin gambiza da allah a yi adalci to da me za a ce mana fayi da yi ƙasar da take da katirbandiz na kursa musulman a ce kuma wai ita wannan ƙasar ba wani addinin da yake da rinjaye su masu kashi 99 nan ba su da wani rinjaye ɗaya suke da wa'annan wanda suka fito a kan daya da haka kasar fayi da yake ba ruwanta da addini shi yasa kake ga a cikin lakwal babu masallaci in ba yanzu ba a ministan da da wani cewa ba masallaci ko yanzu ma da aka yi kawai da ake ba karkashin doka ba ne idan an tashi awon abinan karinka ba hudu gurin masallaci ko ana huda sai da hudu gurin kasuwa da gurin mi da gurin likita da gurin wasan kwallo da gurin kiɗa da rawa duk wanda za a huda za a huda wanda za a huda ku musulmi ne addinin ku musulunci amma ba za a huta muku da gurin ibada a cikin da'awar da za a yi saboda sayan fayi layi ai ka san wannan tilka ai zanke su mutum duzza wannan ayi rabo na zalunci baya me yasa kuma kiristanci ne ake so a mayar da mu yahudanci ake so a mayar da mu to tun da an ce bai da yake ne don me aka kirkiro waɗansu salloli kuma ake bin su saurakawa akwai noel akwai wacece fak akwai duk ga sunan dai ko ba haka ba kuma a rubuce a cikin kundin ƙasa in lokacin sai kuma za a bada hutu amma mu kuma masu katurbantin na fursan wa namu suna da akwai su babu su a girgam daga babar ne ba ka samu irin su bare mai nasara Allah ya ji kan suka ce a dan ware dan daren lalatar kadari da maulidi da yake shi ma bakaratun addini bai malamai suka ce mashi addini ne ce shi ma a ware ko da sauransu ne sun ma mai kwana ɗaya ko biyu to amma in adalci ake bai kamata a ce ƙasar da take da waɗansu masu addini su tasa'in da tara ba kuma a ce ba su da wani kaso a cikin tsarin rayuwarsu na wani addini nasu wannan zalunci ne to me yasa wadda kasirin min ali kitabi da yawa daga cikin yahudawa da kiristoci burinsu layo dulunakun ina ma su batar da ku daga addinin naku da kuke na musulunci wannan gurin shi ne yasa aka yi haka ga sallolin su nan hutunmu ma asabar ne da ladi akwai mai wurin da yake zuwa coci ranar sulu a garin nan ni ban san shi ba wallahi amma dole kai mai la'ila Allah ka tsaya ka huta nan ba za ka je aiki ba a ka'idar kasa ranar hutuci wanda a isra'ila ne wani za ka same shi ranar asabar subdu ba zai iya daukan biki mai yisin yacin saboda shi gane yake rana ce wanda bai kamata a yi aiki ba saboda addininsu girmama ta ne ake ranar ladi haka nan rana ce ta kiristoci ta addininsu sai aka ce kuma wai mu layikin kuma wannan dole wayannan ranakun ba sa daga cikin aikin gwamnati ai kaga akwai zalunci a ciki an girmama bangaren kafirci an kaskanta da sashen musulunci kuma kasar musulmi to duk ba komi ba ne wannan dai shi ne magana burinsu lauyi dulluna kun min ba da imanin kun ku fara ina ma su batar da ku bayan kun yi imanin ku zamanto tsarinku da aƙidarku da ɗabi'unku da halanku duk na kafirci ne haka ake tafiya kuma sallolinsu su ne sallah duk sallolinsu su suke da matsayi sallar mata sallar yara sallar ware wai na filfilu ne wani baya su girgamtin suna nan su noyal su fak su wace ce ma su wannan girgam ne ba sa takwa inda a ce a baya-baya ne ka hau kudi za ka ce ka rushe wannan da gani in ka kwana uku za su haɓaka juyin mulki to kuma an ce fayi lagice don me don ka taɓa wannan za a taɓa ka tun da lagice ya kamata a barka ko amma ba sa takwa akwai wanda ya sai taɓa sai dai yanzu da mawakon masu dada yankun ne Allah ƙara ne sun da su daga gare mu yanzu kan ga guri ga mai doki insha Allah yanzu ne ya kamata musulmi su san addininsu na musulunci yana da ta cewa a cikin sha'aninsu gaba daya a cikin aikinsu a cikin hutunsu a cikin kasuwancinsu a cikin al'amuran rayuwarsu gaba daya a bayan zaman to addini bai da ta cewa ai akwai sauran aiki kuma to ba komai yasa waɗannan abubuwan ba wannan magana ce Allah ce wanda kasiru min ali kitabi da yawa daga cikin yahudawa da kiristoci gurin da suke da shi akan ku ya ku musulmi inji Allah ba law yudullunakum ina ma su samu su batar da ku ina ma su batar da ku wannan shine gurin su wa ma yaduluna illa anfusahum sai Allah yace amma ba kowa suke batarwa ba illa kawunan su Allah yace wa ma yashuruna bis sani bane ba su sani bane inda sun sani da ba za su kama hanyar yin wannan ba yanzu kare ba ta kare ba to yanzu ya rage gare mu Allah ya ga ya zame mu yanzu za mu dauki addinin mu fifita shi akan waɗannan sallolin na arnanci ko kuma za mu tsaya a yadda ake da amma ya fara ragewa ko a an fara eh kwanciya ma ya soya gagari alhamdulillah amma wallahi kaga da sallolin mu na da da hutu mu na samdi dimash da recreation kin mu kare na kyauta recreation zaka bincika shi ma wani addini ne kake da ba wallahi lokacin bautar wadansu abubuwan su ka tauza ka tauza da ake recreation a wanzan a nobar fa in dai da sunan kasa da ko ina adizar furkuwa dami dami an taba samun wani mushalagal shi a garin su kasuwar rajumash a ranar alamis kuma ga alamis ga juma kasan duk a tsarin lakwal a niger garin da yake da kasuwa ran kasuwar garin ai ba a lakwal ko? haka dai ko ba haka bane to shi sai ce a to tun da saboda kasuwa an bar lakwal ya saboda juma ya kamata a bar lakwal sai cire juma daga cikin lakwal ran alamis ba a yi ran juma ba a yi amma samdi kamar landi ce dimash kamar mardi ce ai wallahi nan da nan aka kai karar shi aka tazo inspector da wani kwansanye da wani aka zo aka tarar shi shi da kai shi ne banki gama ya ce kai kace tashin duniya har daga minister aka zo aka mu da yan rajauci aka zo aka tarar shi mishankin da ta kasa an ji ya cire lafal a ranar juma'a ai ba za a mutu alamis ba ko kaga ashe addinin wannan shi ne ake wa hali dama amma ha gwamnatin bayani ba yanzu ba Allah ya sama cikin inspectorkin da suka zo a kuma su hankali. Da ta kai a zo a tambaye shi kuma a kamo shi kawai da shi. Dami zai haka. Kuma shi hallau a cikin kalasoshin shi ɓangaren maza daban ɓangaren mata daban. Eh bai gama. Nan mata can maza. In dai dukkan su ne bokin su guda to zai tura wayancan a wannan kalasoshin wayannan a wannan. Shi ne director kuma haka ya tsara haka yake yi. Amma a kai karar shi saboda wannan matsalolin. kuma wallahi mai abin fada ba ya fada sai dai ya fada aka zo aka ce me yasa yake wanda yace shi yana da dalili me yasa yace yana tambaya me yasa aka dauki hutu ranar alamis aka ce wannan aya ne da haka ne saboda kasuwa yace to shi kuma ya bada hutun juma'a ne ranar juma'a ne saboda juma'a ran kasuwa ba su samu dama ba yara sun taimaka uwansu a tallar da sauransu ran juma'a su yi wanki da sahi kuma su je sallar juma'a su huta da marece ran saudu su zo da kwal da kari kari a gada kai aka ce dakon ya ce hujjar shi kuma ba wannan ba ne kadai ya ce abinda ya karanta shi a cikin fidagoji da tsarin da aka ba shi dole ne mushen lakwali ya ba yara karatu na wuni biyar a sati haka dai ko ba haka bane aka ce haka ne ya ce to shi ma na wuni biyar kin da yake badawa ya yi sharjekin jadi da bandaradi a kan samdi da dimash saboda haka tun daga ranar samdi ya ce lakwada yake har ranar makiradi kenan shi a ganin shi a ka'ida abinda aka ce ya cikawa ƙasa na karantar da bayan allah yaran da ke hannun shi na kwana biyar ya cika ya ce abu na biyu aje a tambaya duk shekara idan kai yaran shi samfursan suke yi aje a tambaya kuma haka yi yau an ware maza da ban mata da aka yi dole a sami ilimi ko ya ce kuma ya karanta su tambaya ko a faranshi ya ce akwai inda suka ware mata daban maza daban ya ce shi kuma ya ga faranshi ita ke koyi da ita wallahi ma da ya waraka musu hujjoji ya waraka musu hujjoji duk me yasa ya sauya wannan rana me yasa yake raba mata da duk ya kawo hujjoji wallahi shugaban mai son ya ce wallahi da alitar irin ka muke samu muke samu da an ci gaba amma ina ke raba irin shi ake samu ba ko dole aka ta yi aka bar shi amma duk da aka ran ba yi yan watanni ba aka tada shi a haɓa malar ai inda na sun gida ko uwayen nasu ya sun zo daga can sun tada shi ai ba so ne a gane gane wace ba so a yi ai ba ilimin ne in ilimin ne ake so tunda da yana badawa to me matsala yaran suna 100% suna 100% suna fasai suna wucewa to me matsala amma kawai matsalar ya canza wani tsarin da yake su suka zo da shi to haka muke cikin wannan kalkashin irin wannan rayuwar ce muke dan Allah idan muka samu fita daga cikin irin wannan bai kamata mu ce alhamdulillah ba ya kamata mu ce alhamdulillah yanzu ne ya kamata mu dage mu yi lakwas sosai mai ilimi sosai da zamu gane yan iska yan iska ne eh mana wani sahabi yace kowa idan yazo na tambayar manzo Allah alheri Khuzaifa ne ko yace amma ni ba abin da nake tambayar manzo Allah sai sharri eh kullun tambayar shi nake sharri yace lalin sharri ba dan in aikata sharri ba yace dan in samu kariya daga sharri yace duk wanda bai san sharri daga alkhairi ba zai yi afkuwa a cikin shi yanzu ne ya kamata a gina mutane a yi karatu sosai a daina bushe ta Allah kwal zanga-zanga an wasa mako to gaskiya a hudar shi a cire shi duk ɗan da ya bushe a bushe shi a kashe a tsare shi kawai a bar mutane su yi karatu wallahi eh a bar mutane su yi karatu a bar barin kullun shekaru suna tafiya a banza watanni suna tafiya a banza ana retar ya ka samu ya kamata a samu masu ilimi duk wani wanda za a nemo daga waje a ce muna da shi kuma wallahi da an ba mu ilimin zami amma ina kawai sai aka tura koya muku yare yare ne ma faranshi yare ne ma ba da bambanci da hullanci ma ya hishi wallahi tun da yaren kasa mu ne shi kuma wancan kagawa mana aka aka sa cikin yaren kasa kuma shine babba waye gaji faransanci a Nijar waye gaji su faranshi kawai haka yaren wasu ne ma aka kaga mana fa kuma aka ce shine babba wai in ma kana shugabancin yan kasar kai ba za ka yi zance da yaren da suke ji ba da wancan mutum da yake jin shi a kasar dan Allah ya nijar mutum da ke jin farashi bai wuce ashirin cikin ɗari ba katurban fursa suna jin wani yare daban-daban kuma a ce wai za ka yi da yaren da bai wuce mutum ashirin bai ke ji kuma so kake su ji aka ga akwai ma raina hankali da taɓuwar hankali ko wai ma a da shari'a za ku jefa wai ma juju ma bai maka bazance da hausa sai dai a fassara maka kuma shari'a ce zai ba kuma kila kakanninku ɗaya da shi yaren ku ɗaya wai ka tara ma ba kowa bane bahaushe a Nijar ke kila kakannin ku daya amma dai bam turanci kawai zai ma na farar shi kuma shine daidai kuma aka aje tafiya ma din din ma din din za ka ke Allah ya kamata a gane gaskiya akwai matsala fa wallahi bayan nan kawai mun yi gidajen ci da yawa ya kamata a sauya gaskiya a yi canje wai bu gaba ɗaiɗaikun shugabannin da aka samu da suke yare da yaren 'yan ƙasa wanda bai ƙara musu farin jini ba? wallahi ya ƙara musu ya daga cikin abin da ya ƙara wa canza farin jini ga talakawa sai su rika zai yana yare irin nasu dalla-dalla wannan yana sa suna ƙaunar shi ko suna ƙin shi amma kai kullum kawai zai rikata nigeria nigeria yau ake ji nigeria nigeria ne mutum da suke ji wai kuma so kake sako da kike ga ƴan kasa wai ga ƴan kasa to su wanda so koya mana yaran nasu ba fa da mu zama masu ilimi ba a saboda in sun taso sun zo mi sun koya wa bude ido su samu wanda za su yi hira ya gane me suke so kawai shine mu manufar su ba wallahi ba su koya mana yaran su da mu zama to masu ilimi ba saboda su sun mallake mu ne suna ganin nan wata gonar su ce gurin shakatawa su ne idan sun zo suna son wani abu su yi magana su samu wanda in sun yi zai ji ko kuma ku ji shi da gurinsu kawai wallahi shi da gurinsu ta fuskar addini kuma so suke layu zulluna kun su batar da ku min ba da imani kun ku fara bayan kun imani ku zaman to kafirai hasada min inda abu sun yi inji Allah wata hasada ce wanda Allah ya cusa ta a cikin zukatansu ni ba da mata bai da lamun kun bayan sun riga sun gane addinin Allah shine gaskiya haka Allah ya faɗi kuma shine yayi su shi ya kirkira su kuma shi ya san halin su haka Allah ce amma ba kowa za su bata ba illa kawo da su shine Allah ya ce ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ubangiji ta'ala ya ce ya ahlul kitabi ya ku wadanda yake ma'abota littafi yahudu da nasara lima takfuruna bi ayati llahi wai dan me kuke kafircewa ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhali kun kuna masu shaidawa da waɗannan ayoyin Allah su ne gaskiya addinin musulunci shine addinin gaskiya annabi muhammad shine manzon gaske me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah akan kun sani ashe suna wannan abin da akan shi sani ko akan sun sani akan sun sani suke yi wala sun sani sun san duk inda musulunci ya zama yana fada aji to kafirci ya fita ya nace ya nace ja a baya yanzu me koyi su ba musuluncin ba da uku muka kalle su shekara da aka yi ana ne aba aba ke an yi ta yanzu mana ai ba aba ba kai Allahu akbar ake cewa shi yasa suka gudu ko ba haka ba eh Allahu akbar suka ji ana cewa wa'azi sai ga ana ta yi iya ballai su ga ana ta yi alƙalin su ga ana yi musulunci ya kore su eh wallahi shi ya kore su dan wani ku tare ku yi uhu ku yi aba ku kashe fere cikin ku kona kwalta ku idaro su eh sa aka kama ku kawai ariye irin da lokacin sharli sharli abu doke kowa ya mana wannan musuluncin nan shine ba sa so dan in dai yana da rai to kafirci mutuwa yake kurmus wallahi Allah ya kara mana imani to shi Allah yake ce me yasa suke kafircin Allah alhali kuma sun san addinin musuluncin Allah shine gaskiya shine addinin da Allah ya rinci ayoyin da Allah ya aika manzon Allah magana ce ta gaskiya shi annabi shine annabin karshe dan me suke kafirci ga Allah wa atun tashadun Allah ta alhali kun shida da wannan sai Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitab lima talbisuna alhaq bil batil wa taktumuna alhaq wa antum ta'lamun ya ahlal kitab Allah yana karawa ahlal kitab wa'azi yahudu da kiristoci yace lima talbisuna haqa bil batil me yasa kuke tudanya ƙarya da gaskiya dan me kuke hada ƙarya da gaskiya a zo a ce da mai addinin musulunci da mai bori addinin wancan ya kace musu masallata ko da masu addinin doguwa da masu addinin kiristanci da mai ashadu Allah ilaha illallah ashadu annabi Muhammad a ce duk ɗaya ne ai wannan an tudanya ƙarya da gaskiya dan me kuke haka a ce su zama ɗaya lima talbisuna haka bil batil me yasa kuke hada ƙarya da gaskiya ku ce duk ɗaya ne wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun Allah yace har ma kuna koye gaskiyar ku bayyana ƙaryar alhali kuma kun sani dan me kuke haka inji Allah sai Allah yace wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajha an-nar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un Allahu akbar kaga Allah yana tona asirin Yahudawa wa qala ta'ifatu min ahli kitabi wadansu gungu ko wasu jama'a daga cikin Yahudawa da Kiristoci suka ba junansu shawara eh suka ce abin da ya kamata idan ana so a rauna musulmi to a samu musulman modore a cikin su eh a rika samun musulmi no practical no practical kita ko menene eh yawa kaga sai a tusa masu imanin gaskiyar ma kwakwato ku shiga cikinsu a samu musulmi waɗanda suke jamu tsarinsu da shi yasa kake ganin a cikin addinin na musulunci kowa akwai ba kowa ne ya shigo musuluncin da musulunci ba akwai waɗanda ake ƙoƙarin farman ƙwaƙwalwarsu ta kasance a kan addini ba addini na gaskiya ba wannan tun a lokacin suka yi shawar ali kitabi wa ƙalar ɗa'ibatin min ali kitabi waɗansu jama'a daga cikin kiristoci da yahuda suka yi shawara don ruguza musulunci suka ce mi amanu billazi unzila ala alladhina amanu ku je ku shiga ku yi imani da abin da aka saukarwa masu imani mana ku yarda alqur'ani da annabin nasu amma ha ba yarda ta dindin ba eh wajahan nahari wani bangare na wuni eh wakfuru akirahu amma a ƙarshen wuni da barci kuma ku kafirce ku zo ku yi tarayya da su a cikin ayyukan su na addini amma a ƙarshe kuma ku bata ku shigo musu da abin da ba addini ba wannan idan kuna haka la'allahun yarji'una mai yiwa su ma sa samu kokkonto akan addini na gaskiya sai su dawo a ta yi haka na musulman modore mutum yace shi musulmi na masallaci kadai ba yayi arne ne wallahi arne ne arne ne ya kusa wallahi ya kusa munan ne jirkin musulunci na gaskiya ake shi yasa kake mamaki nan ma kita irin su abin da ake cewa irin su Algeria da sauran waɗannan akwai wayannan da su Tunisia musulmi da yake ce mai arne sai ku yi bala'i amma sai ce shi musulmi ne wallahi sallah ce kawai bai yau ce gado da yau ai an riga an dora su ne akan haka din abin to kaji wani ya ce a nan din ma ka gani sai ga yarinya ta sha mash ta huto kasiyatin ariyan ma'ilatin mumila da ka ganta tsinanniya maza Allah ce kun ga irin wannan ku tsine musu albarka dan tsinannu ne kuma sunanta Khadija ko Aisha in ka ce mata arniya kuma sai ku yi bala'i ila ma har azumin litinin da alamis take da ba haka muke ba duk irin tsarinsu ne karantar wasu ce wannan eh shi yasa Allah ya saka ba wannan shugaban da alkhairi lokacin da yake magana akan tsare-tsaren yan ta'adda da abubuwan da ake na dora fasa da sai kita mun san wannan Nijar tana da tarihin musulunci musulunci na kirki amma wannan tsari ce musulunci ne wanda aka shi daga wurin shi haka ne yaushe musulmi zai je ce ya dora dan uwan shi wai sai ya kawo zaka kuma zakka da yanke maka ba dukiyar ka za a lalaba ba gari za zo a kalle ku a ce ku kawo miliyan 50 daga nan kamar ce in ku baka ba za ku yarda da ku wai zakka ce za a yi jihadi kuma journalist suna kara musu kasa wasu na kira su wai jihadistu ko menene ko musulmi masu tsatsar ra'ayi an cuci musulunci ai musulmi bai da tsatsar ra'ayi musulmi ra'ayin shi layina ne wallahi musulmi ba shi da tsatsar ra'ayi inda musulmin kirki ne musulunci na Allah ba na wayancan wanda suka ce aminu billazi unzila wajahan wannan wannan nasu ne ashe akwai musulunci nasu ko to shine wannan shine suke samu yan ta'adda su yi farban su daman arna ne su koya musu kalmar shahada da kabbara ba sa sallah wai su jihadisu ne da makamai ko kana la ilaha illallah sai su yanka ka suna Allahu akbar kaga ba musuluncin gaskiya bane ka zo ka kwace mutum duke shi kuma ka ce wai halal ne ya kai zama halal a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutum dan ta'adda aikin shi kisa da kwace dukiyar mutane amma da ya wani ta'addanci a garin su arne ne fa sai ya gudu ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo gurin manzan Allah sai musulunta kaga musulunci annabi ya ce yana goge abin da mutum ya gabatar kafin musulunta ko to lokacin da ya zo gurin manzan Allah yana tambaya akan kaka kisan mutane da nayi da sauransu ya ce wannan duk tsakaninka da Allah ne wannan Allah ya yahi mutum da kai ne a cikin kahurci a cikin rishin sani tun da ka musulunta ya ce amma dukiyarsu ba ruwana dukiyarsu ba ruwana dukiyarsu da ka amsa annabi ya ce ba ruwa na kai kasar da za ka yi ashe kowa arnaci ba a daka amshi dukiyar mutane ba sai ya kame da musu kansu haƙƙin mutum haƙƙin mutum ko kana arne ka ce ba wani ka ce ka musulunta ibadu Allah sai ya tuna sara wallahi sai ka biya to bale kana musulmi wanda sunan musulunci ka zo ka amshe dukiyar wani ko ka ɗauke shi ka je ka tsare shi ka ce sai an baka miliyan kaza kuma ka ce ka ta halar ba irin shi bane suturji suke yi su ce su ma musulmi ne ai sun yarda da Allah har juma'a suke har makaranta gare su wallahi karantar da su ake wannan addini ba addini ne na Allah da manzo Allah ba ake ba su makamai ake ba su horo ake ba su dama su cika su babu baka kuma suna alfari da musulunci to wannan duk karantarwa ce ta kafircin da Allah ya ce Yahudawa da Kiristoci suna yi shi yasa suka yi shara suka ce Allah ta waqala ta'ifatan min ahli kitabi wasu gungu ko wasu jama'a daga cikin ahli kitabi ba duka ba suka yi shawara suka ce ku shiga cikin addinin nan na Annabi Muhammadu da sahi amma ku kafirce da malaci mai yiwa sauran da suke kan ma na gaskiya sai su yi kokoto su ma sai akan kafirci aminu billazi unzila ilayhim ku yarda da abin da aka saukar musu wajhan nahari a wurin a arabin muni da sahi wa kafuru akirahu idan yamma ta kuma ku kafirce masa idan kun yi haka la'allahun yarji'una wanda suke kan daidan ma sai su ga kwakwanto su ma su zo su dimoce su bi a rasa wani ne addini ma na gaskiya a yanzu akwai wanda bai ma gane wani ne addini na gaskiya shi sa wani yana kiristanci yana musulunci wai idan an mutu daidai da za a yi daidai a taɓe ba za ka samu irin wani a wata kabila ta makwabta muna musamman kabilar yarabawa za ka samu mutum ya je coci kuma allah ya je juma'a gani yake wai kan da ya samu dai a taɓe har a cikin mutum saboda jahilci wani gari yake to ai su ma masu kirtacin ai addini ne suke waya san na gaske sai an je gaban Allah haka zaka da mutum ya faɗi ba ha wallahi a musulunci ma an san na gaskiya addinin musulunci ma manzon Allah ya ce yahudawa sun kasu kashi nawa kashi 70 da nawa wa zai tuna mana hadisi 70 daidai 70 daidai kiristoci za su kasu kashi nawa kashin da ɗaya kashi 71 ya ce sannu wannan al'umma ta kaso kashi kaza ya ce dukkan su wuta za su illa kashi ɗaya sahabai suka ce wannan ne kashin ɗaya za shi aljanna ya a cikin musulmi ba ya ce wanda ya kasance a bisa ma ana alaihi wa sahabi a irin addinin da nake kai ni da sahabbai na ya za a yi ka zo kai addinin ba irin da manzan Allah ba sahabbai shi kun kace ka je aljanna wuta zaka tunda annabi ya riga ya hudu la ya tinku irin hawa duk wanda ya addini ba irin na manzan Allah ba wallahi ya halaka barantana ka yi addini da ba musulunci ba kuma ka ce wa san daidai ai su ma addini ai Allah ne suke abota wa san gaskiya sai aje Allah ne kawo hujja su suke bada gudunmuwa su suke kaza Allah sa mu gane to Allah madaukakin sarki yace wai in sun yi haka suna nuna musulmin ma za su dawo daga addinin na gaskiya su ga cikin kokonto su ma sai su dimoce kenan su bar addinin gaskiya Allah ta'ala sai ce wala tu'minu ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم مهم.
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم Mm.
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Mm.
والله واسع duk عليم waɗannan ayoyi Allah yana magana akan Yahudawa ne na wancan zamanin da jikokinsu na yanzu wai suke cewa kuma wala tuminu kaga sun ce a shiga musulunci da sahi ko da bare ta a fita kenan wannan ai kalma ce amma yanda tsarin yake ba wai zaka fasara da sahi da bare ta bane a tsarin idan an zo maka abubuwa dalla dalla wallahi zaka fahimci gaskiya ne a cikin addinin nan namu akwai sawa hannunsu abubuwa da yawa tsarinsu ne eh tsarinsu ne suka ce kuma wai wala tuminu kadda ku suke ku yarda da kowa in ji su ha illa liman tabi addininku sai wanda ya bi addinin ku na yahudanci duk yadda shugabanninmu suke yarda da waɗancan shugabannin masu jan kunne anya suna yarda da su su ba sa yarda da su wallahi ba sa yarda da su ko matsayi da suke ba su na duniya suna ba su ne kawai don sakar karo ne amma su za su ja akalan don kaga an dauki shugaban ku an ba shi kujera a majalisar ɗinkin duniya ko an ba shi ne shugaban ecos ko an ba shi ne shugaban imuwa ko an ba shi ne sakataren kaza kana tsammanin don a yi amfani da hankalin shi da tunanin shi ya ja mutane a zai bi ne a kan tsarin da ake so eh ba su yarda da shi ba su suka ce kadda ku yarda wala tu'minu su suke wa ƴan uwansu gargadi da nasihar da hankali kadda ku yarda da kowa a duniya illa liman tabi'a dinakum sai wanda ya bi addinin ku 100 bisa 100 wallahi ba sa yarda da kai ana ce maka Muhammadu ko ana ce maka Musa ko Ibrahim dan sun kaga sun baka matsayi a sun baka matsayi ne dan su ja hankalinka da na baya da kai amma su za su sa ka kai musu aiki da kawai akan jagorancin da suka baka ba dan ka zama to kana da fada a ji ba kana yin abin da ba haka ba sa ce sauka sun ce kar kowa ya yarda da kowa a duniya sai wanda ya bi addininsu wala tuminu illa liman tabi addinakum kada ku yarda da kowa sai wanda ya bi addininku wannan kansu ne suke shawara ba kul Allah ce ka gaya musu ya rasulullah innal huda ita shiriyuwa hudalla ita ce shiriyuwa ta Allah abin da yake daidai wanda yake daidai a wajen Allah abin da ake kiran shi shiriyuwa abin da Allah ta'ala ya kira shi da matsayin shiriyuwa amma duk abin da ba daidai a wajen Allah ai ba daidai bane wal inna hudallahi hul huda Allah madaukakin sarki yace suna yin wannan ne saboda hasada an yuta ahadin misla ma utitu an ba wani daga cikin bayan Allah kwatankacin abin da aka ba su ma'ana ba wani annabi daga cikin annabawa da aka aiko illa yana cikin kabilarsu ya zo da a cikin tsarin addininsu yanzu sai aka zo aka ɗauko wani a cikin kabilar larabawa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ba shi kwatankwacin abin da ake ba su a da annabi musa alaihi salam ya zo cikin bani isra'ila ko annabi isa da ya zo su wayawa wazi ba mun karanta ba jiya wa rasulun ilawa ila bani isra'ila ko to kaga wayannan dukkan annabawa ne a cikin su barin suna irin su yaquba wanda sunan ma da suka samu asali suka sa kansu isra'ila daga shi ne bani isra'il wadiyan annabi yaquba suna alfahari da su yayan yayan annabawa ne to suna ganin cewa su suka cancanta da manzanci yanzu sai aka kawo wani ahadin aka ba shi musulma utitun kwatankwacin abin da ake ba su na manzanci shine suke hasada aw yahaddukum inda rabbikum kuma sai gashi shi wannan annabin da Allah ya bai manzanci yana jayayya da ku akan sha'anin ubangijinku abin da ke cikin littafin ku na gaskiya yake fadi wanda ko kirkira na ƙarya na cewa ƙarya ne Allah ce kulki gaya musu innal fadla ita falala ta Allah biyadillahi a hannun Allah take arziki falala ne annabarta falala ne sarauta falala ne lafi- duk waɗansu abubuwa da suke da farala ubangiji ta'ala to yana hannun Allah ne ba hannun kowa ba kuma yutihi man yasha yana ba wanda ya so ba kai wanda ka so ba Eh, Allah yana bada falalarsu ne ga wanda ya so wallahu wasi'un ubangiji ta'ala mai yalwatawa ne alimu kun masani ne ga wanda ya cancanta yawa baiwa ta annabanta ko baiwa ta mi ta ilimi ko baiwa ta dukiya ko baiwa ta duk abin da Allah ya dauka a matsayin falala ya maikawa wanda ya so to shi Allah mai yalwatawa ne ga wanda ya so kuma alimun masani ne ga wanda ya cancanta ya bawa sai Allah madaukakin sarki ya ce يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل ubangiji ta العظيم lace ya tasu bi rahamati ubangiji shi yake keɓance da rahamarsa ga wanda ya so sai ya ɗauki dukiya ya bai wannan sai ya ɗauki mulki ya bai wannan sai ya ɗauki sarauta ya bai wannan sai ya ɗauki duk abin da ganin na ni'imar Allah madaukakin sarki yana ɗauka ya keɓe wanda yake so ya bani kaga idan kai jayayya da wannan abin da wani yake da shi da waka ja da Allah ka ja kala ga mutum da arziki ka yi mishi hasada kala ga mutum da mulki ka yi mai hasada kala ga mutum da ilimi kala ga mutum da wato Allah ya bashi hikima a duk abin da yake faralar Allah ne to ya tasbi rahmati Allah yakan keɓe faralar shi da rahamar shi ya meka man ya sha wanda ya ga dama ba kai wanda ya ga dama ba Allah ya ce wallahu zul fadl azim ubangiji ta'ala ma abocin falala ne mai girma Allah ka samu cikin wanda kake falala abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh